rasuluhu amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh safiyar asabar shida ga watan al-muharram hijira na da shekara 1443 wanda ya dace da lissafin 14 ga watan august shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 98 cikin jiran darsa daga littafin al-istiqama wallafar al-imam shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na al-istiqama yana karantar da mu ne tafarki madaidaici game da bayani akan ma'anoni na nasoshin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman waɗanda ke magana akan ahadithu sifat ibn taymiya kamar al'adarsa yana yawan yin istitradi a inda ya sauka layi ya yi ta maganganu da mai da zance daga abubuwan da yake kwasuwa daga littafin ar-risalatul kushiriya ta abul qasim al-kushiri har da ya kai mutum da yake magana akan wato kishi da abinda musulunci ya yarda a yi na kishi da abinda musulunci ya hana da kuma bayani akan abinda sufaye suka kirkiro na irin nasu kishin a istilahin su da irin tafarkin su to yana mai da zance akan waɗannan matsalolin ne sai lokaci ya kure mana bayan da ya kawo wasu maganganu wanda shi al-kushairi ya ciro daga abu Usman al-Maghribi da kuma ainihin wato ashibli da makamantansu za mu tashi a inda malai yake cewa wa hadha min jinsi qawlil mushrikin alladhina qalu law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay wato da yake magana akan abinda aka ce Abu Usman al-Maghribi yana faɗa cewa wai shi kishi a aikin muridai ne amma su ahlul haqa'i ba su da wani kishi a rayuwarsu ba sa kishin komai a rayuwarsu yace haza min jinsi qaulil mushrikin wannan yayi kama da irin maganar mushrikai wato maganar mai cewa shi abun sa ba bambanci tsakanin mumini da kafiri ko mai gani da makahu ko haske da duhu ko aljanna da yan aljanna wuta da yan wuta shi abun sa duk ba bambanci ce to mai faɗa irin wannan magana magana shi ta yi kama da maganar mushrikai masu cewa لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء أي دا الله ياسو دمود إيا يمو دا بمي شركا با كما دا بمحرم تونا أبو دا الله يحل السابا فإن المشركين استدلوا بالقدر على نفي الأمر والنهي هذا سو مشركي سنة قرن كفا هجاني دا قدر الله دم كوري سامور أمرني دا حنن الله والمحبوب والمكروه da kora samuwar abinda Allah yake so da abinda Allah yake ki wabba'a wal ma'asiya da kora samuwar da'a da saban Allah wa man salaka hadha al maslaka fa huwa fi naw'in min al kufr al bayyin wanda ya dauki wannan tafarki yace zai ci gaba da aikata duk abin da ya ga dama baya bambance haram ko halas baya bambance abin da Allah yake so ko abin da Allah yake ki yace ai duka Allah ne ya kaddara mushi shi ba ruwansa wannan yayi inkarin shari'ar da Allah ya aiko ni ya kuma shiga cikin irin wannan nau'i na kafirci wa qaulul qa'ili maganar mai fadin cewa innal muwahhida la yattasifu bil ikhtiyar ai shi mai dayanta Allah to baya sufantuwa da zaɓi sai da zaɓi sai abinda Allah ya yi da shi wannan maganar ce malam yake hakaituwa zai mata warwara sai ce kalamu mujmal wannan dunkulalliyar magana ce fa in arada bihi annahu la yaqtaru bi nafsihi li nafsihi fa huwa ahsan faqad ahsana idan yana nufin shi mai wannan magana daga cikin sufayen nan yana nufin dan adam ba yi da karfin zabar wa kanshi abinda zai zabar wa kansa to mai wannan magana ya kyautata wa in arada bihi annahu la yaqtaru ma ikhtarahu Allah idan ko yana nufin cewa mutum yana zaɓen saɓanin abin da Allah ya zaɓa wa amara bihi wa ahabbahu wa rabihu mutum ya zaɓi saɓanin abin da Allah yake so ya zaɓi saɓanin abin da Allah yake umarni ya zaɓi saɓanin abin da Allah ya yarda da shi wa amarahu huwa an yaktara ya zaɓi saɓanin abin da Allah ya umarce shi ya zaɓa wa yuridu sabanin abinda Allah yake nufi wa yuhibbu sabanin abinda Allah yake so fa hada kufrun wa ilhad wannan abaragen kafirci wato wannan magana tana iya daukar ma'ana mai kyau tana kuma iya daukar ma'ana mummuna wa ma tasha'una illa an yasha kaga shine al-asl wato komai da ka gani tawfiqi da ka gani Allah ne yake bayar imani Allah ne yake ba mutum gam da katar yake imani amma kuma a cikin kaddara Allah da iyawarsa da tsarinsa ya bai wa bayi hankali ya aiko musu annabta annabawa ya musu bayanin haram da halal ya musu bayanin tauhidi da shirka ya ba su kuma irada ta zaɓi wanda ke karkashin gudanuwar zaɓin Allah idan mutum ya kore wannan to kafirci ne gaba ɗaya karkashin haka ya ce shi zai yi duk abin da ya ga dama ya lankaya wa Allah kaga wannan shine irin aqidan yan jabariya ke masu cewa ai dan adam duk abin da kaga yana yi tirsasa shi wata wata kuwa ce wani wani force ne yake tirsasa shi yake yi ba da sarrafa to wannan kafirci ne ilhadi amma idan mai wannan magana yana nufin cewa eh asali duk wanda ka ganshi akan tafarki madaidaici Allah ne ya zaɓa ya mushi wannan dacewa shi da kansa bai isa ya datar da kanshi mun da Allah ya ce liman sha'a minkum an yattaqi sai Allah ya ce wa mata sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin sai da Allah ya bayani ce wannan ga wanda a cikin ku yake so ya daidaita amma ku sani fa ku da kan kanku ba ku isa ku ba kanku daidaituwa ba sai in Allah ubangiji subhanahu wataala ya muku gamdakatar a haka malam yace balil mu'minu alayhi an yurida wa yasta mu'mini wajibi ne akan shi ya nufaci abu kuma ya zaba wa yuhibba wa yarda yaso kuma ya ki wa yatluba wa yajtahida ya kokari ya kwazo fi ma amara Allah bihi zuwa ga aikata abinda Allah ya umarta wa ahabbahu abinda Allah yake kauna wa radiyahu abinda Allah yake so wa aradahu wa qarahu dinan wa shar'an abinda Allah yake so yake zaba na addini da na shari'a kuma shi irada Allah din da zaban sa akwai shar'iyya ko kuma qadariyya Allah ya zaba ya nufaci wato faruwan abubuwa a mataki na kaddara sannan kuma ko da ya zaba ya nufaci faru su a mataki na shari'a وكذلك قوله ليس له فيما يجري في المملكة تحكم cewa bawa wanda yake da tauhidi to ba shi da ta cewa ba shi da kataɓus ba shi da wani hannu a cikin abin da ke jujjuyawa a cikin wato mulkin Allah in arada bihi annahu la yu'aridu Allah fi amrihi wa nahyihi fa hadha hasanun wa haqqan wato ibn taymiya saboda adalcin sa ne waɗannan maganganun da ake ganin su a zahiri munanan maganganu ne na yan dari kudin nan shine yake ba su fassarori daban-daban za ga ya ba su fassara mai kyau ya ce to idan abin da suke nufi kenan babu matsala sannan sai ya faɗi wata fassara mummuna wadda galibi kuma ita suke nufi ya tabbatar da cewa to ita kuma wannan fassara babu shakka bata ce ya ce idan yana nufin bawa bai isa ya ja'in ja da Allah bawa baya iya ja'in ja da Allah ce to wannan magana ce mai kyau fa inna alaihi an yarba bima amara Allah bihi wa yusallima lahu mu abin da yake wajibi akan bawa ya yarda da abin da Allah ya kaddara kuma ya mika wuya ga Allah wa min zalika taslimu li rasuli daga cikin haka akwai mika wuya ga manzo sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala mai da Allah yake cewa fala wa rabbuka la yu'minuna hatta fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima a cikin sautin nisa'i Allah ya ce fala wa rabbika na rantse da ubangijin wannan fala da ta zo a farko malamai sun yi sabani game da fassara wasu suna ganin tana da alaka da abin da aka ambata ne a farkon magana tun daga faɗin Allah alam tara ilal ladina yasquna annahum amanu bima unzila إليك وما أنزل من قبلك ويتحاكموا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به في الله يكتشوا ويريد الشيطان أن يذلهم ضلالا بعيدا shine farkon magana Allah yana magana yana tuhuma yana Allah wadarai da aikin waɗanda suke cewa sun yi imani amma kuma idan aka zo bin dokokin Allah sai su kuma suna bin dokokin ɗagudu suna neman doka a gun ɗagudu Allah ya ce shi ɗan yana so ya halakar da su halakarwa mai zurfi mai nisa to sai Allah ya ce fala wancan abin da suke zato ba haka bane ai fala falaisa al'amru kazalika wasu malamai suna ganin wannan faradin cikin wancan zancen ne ai falaisa al'amru kama yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika zuwa ƙarshen magana ko mun gani da ka ce zama sabon zance shine wa rabbika la yu'minuna na rantsa da ubangijinka ba za su zama masu imani ba sai sun yi kaza da kaza da kaza wannan ce fasara ta farko fasara ta biyu kuma wanda suke ganin cewa wannan na biyu din ya zo ne domin wato ta'akidul kasal kamar yadda Allah yake cewa fala uqsim bi mawaqi'in nujum ba sai na rantse ba la uqsimu bi yawmil qiyamati ba na ban rantse da ranar alkiyama ma'anan shi annafiyu almu'akkad lil qasam wato korewa wanda yake ƙara ma ainihin wato rantsuwar ƙarfi korewa ne amma don ƙara wa rantsuwar ƙarfi to wannan shi za ka ji fasara ta shahara ko mutane fala wa rabbika a aha ba sai na rantsi amma wancan fasarar ma akwai ta malamai sun yi ta cewa wannan fala din ta da alaka da farkon kisa ne wallahu a'lam Allah ya ce wa rabbika na rantsi da ubangijinka la yu'minuna ba taba kasancewa mu'minai hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum wannan yana so ya mana ƙara mana bayani akan gaban da ya ce wa min zalika taslimu li rasuli domin wata kusa ne yake wasu yan dare kullum daga cikin sallama wa Allah da suke faɗa yana daga cikin sallama wa Allah sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya umarni su bi yadda shari'a shi take si mata da Allah ya ce ba za su taɓa zama masu imani ba hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum sai in sun baka alƙalanci game da abin da ya zama shajara bainahum ai abin da suka samu ikhtilafi da ikhtilafi asalin ash-shajar bishiya da ake cewa saboda ganyayyakin ta wasu na shiga jikin wasu shine ash-shija akwai sabani wani ya shiga nan wani ya shiga can rassa da ainihin wato ganyayyakin ko to shajara بمعنى اختلف أي فيما اختلف أو فيما اختلط عليه أبن دي تشكر كأي مسلك راس غاني ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قلت sannan ya zama bayan an kawo maka alƙalancin ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kai hukunci kada ka samu haraj ibn kathir yace al haraj rashin samun haraj abu biyu ne na farko an yi tsiƙuka fi bawatsi ne zuciyarsu ta yadda da hukuncin da kai wa an yattabi uka fi zahiri sannan su yi aiki da hukuncin da kai a zahiri sai an haɗa biyu zuciya ta karɓa sannan kuma a aikaci kaga ya saba da wata kila hukuncin da wani alƙali zai maka a ranka baka yadda ba Allah ita ma halaka ke amma saboda an fi ƙarfinka ka bi ko kuma ka yadda a zuciya amma ka ki aikata ko alƙali ya ce to matan nan ka mai da ita tunda ka sake ta a cikin haila kai ma ka san haka ne hukuncin amma saboda saurin kai ka ki ka mai da ita to abin da ake so da mun shara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka hada biyu yarda da abin da ya hukunta har cikin zuciyarka da kuma aikata shi a aikace in magana ce in aƙida ce idan kuma me shi sa ƴan ɗariƙa suna da babban kuskure jama'a ta fuskar su akwai hukunce-hukunce da dama da manzala sallallahu alaihi wasallam yayi amma zuciyarsu ta kasa yadda sun kasa yadda da hukuncin suna ganin suna da ta cewa akai in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani dan wuta ne sai su ce su ba su yadda ba dan me za a ce wani dan wuta ne kaga wannan ja'ida ne da manzala sallallahu alaihi wasallam sannan kuma haka a aikace hukunce-hukunce da yawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikace ba sa iya aikata su ransu baya karba to kai ma da baka cewa kai dan dariƙa ne ka gane idan kana da wannan matsalar kuto akwai matsala babba game da imanin kamar yadda Allah yake fara nan kaga sai da Allah ya rantsi yace la yu'minuna ba sa zama masu imani sai ka sallama kanka gabaki daya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka ce ya faɗa har zuci ka yadda kuma ka aikata iya iyawar karkata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka kira ba sannan yace mimma qadaita wa yusallimu taslima su mika maka wuya iyakar mika wuya وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ما سيبون تبيع شباء من شباء شباء duk abin da ya faɗa sai ya maka hujjoji har sai maka yawa yace kuma Allah yake cewa cikin ahzabu wa ma kana lil mu'minin wala mu'min sam bai dace da mumini namiji ko mace ba idza qada Allah wa rasuluhu amran idan Allah subhanahu wataala ya hukunta wani al'amari da shi da manzansa an yakuna lahum khiyaratu min amrihim ya zama su muminai maza da mata suna da wani zaɓi na na daban wannan aya dalilin saukarta lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je nemi auren Zainab yar Jahash radiyallahu anha karan farko kafin a bayyana labarin cikakke da ya aiko dan uwanta Abdullahi dan Jahash ya gaya mata cewa za su zo magana aurenta sai ta dauka shi din ne yake son aurenta sai ta karba da bayanin yazo cikakke cewa ba shi bane bararren bawon shi ne Zaidu sai ta ce ba ta so ba ta yadda ba ba za ta auri wannan da ita da dan uwan nata shi ma yace to in ba dai haka na gani gaskiya eh yaro bararan bawa nan aka kawo shi nan inda shi zuwa ce aure ki Qurayshiya shine Allah ya saukar da wannan aya kamar yadda waccan aya ita ma ta sauka ne akan rigimar ban ruwa din nan tsakanin Abraham dan Auf da wani mutumin Madina kaga duk akan ma abun duniya ne to ne kamar akan kan shari'a ina fata mun gani sai Allah ya saukar da wannan aya cewa mumini ko mumina ba su da yancin Annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah subhanahu wataala su hukunta wani abu sannan mumini ko mumina suke suna da zaɓi saɓanin zaɓin Allah da zaɓin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da yake mumina ne da gaske sai ya je ce mata murini fa ujiza ki faɗa mana abin da kike so fa af'al sai na aikata ta ce zawujini iyau auren min da shi ka je ka ɗaura mana aure tunda su muminai ne Allah ya wannan tankiyar sai suka dawo cikin hayyacin suka karɓa abin da Allah ya hukunta malaman fikihu suka ce daga wannan ne ake maiwa da malikiya zance akan cewa kafa'a ta dangantaka babu itibarin ta aure inda ku kafa'a ta addini shike domin shi yanzu wannan bawa bararren bawa ita kuma bakurai shiya ce malikiya suka ce a muna nan har yanzu ai maulal qaumi min anfusihim bararren bawa ne amma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ba kamar kowane bararren bawa yake suka ce har yanzu wannan yana nuna kafa domin misali yanzu ko ko shushana ne da wanda yake yawa kan titin nan da wanda yake a gidan gwamna ka ba ɗaya bane eh wanda yake a gidan gwamna nan sai sai ku ciya matan garin ku samun samun matsayi su da suka ce har yanzu ai ko da maula ne ai yana bin dangin waɗanda suka yanta shi ne wajen daraja da ka su malikiya haina suna itibarin kafa'a a wajen abin mas'ala ce tsakanin malamin fiqh su suka san da suke kayan su Allah ya sa mu dace wa qala ta'ala zalika bi annahum ittaba'u ma asqata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'maluhum hadda Allah yake cewa zalika bi annahum ittaba'u ma asqata Allah wa karihu ridwanahu abin da yasa suka bata kafirai shine saboda sun bi abin da ya fusata Allah wa kare ridwan suka kyamaci neman yarda Allah fa ahbata a'malu sai Allah ya lalata ayyukansu mana duk wanda ya kyamaci abin da Allah ya hukunta yaki neman yarda Allah ta hanyar biya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to aikin shi zai bace وقال تعالى ذلك بأنه قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسراركم Allah ya ce saboda suna cewa ga waɗanda suke ƙin abin da Allah ya waɗanda za a ce musu Allah ya ce su ce su ba za su aiki da wannan magana ba su suna da nasu ra'ayin ko nasu tunanin ba su da an ja ayoyi na Allah subhanahu wataala ana kama hujja da su sai suke ce musu sanuqi'ukum fi ba'd al-amr munafikai suke cewa za mu ku da'a ga wani al'amari wallahu ya'lamu israr Allah ya san abin da suke koyi wannan cikin sunan Muhammad wa qala ta'ala wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس وماتهم كافرون الله يجي wa idza ma unzilat suratu kuma duk sanda aka saukar da wata sura ma anan sila ce kuka ce zai da ke mutane ba su su da amfani wannan kalma ko wani rikici ne tsakanin malaman arabiya da malamai waɗanda suke ba harkar su bace su malaman arabiya suka ce zai abinda suke nufi wani istilahi ne daban abun su ba abinda zai bayi zuwa ga ƙara abu mara amfani a alƙur'ani abinda suke nufi shine a bisa zubin larabci in ka sun ce abu za'idi ne shine ko da an cire shi zancen ba zai kare ba fa bima rahmatin minallahi linta lahu ko da kace fa bi rahmatin minallahi to haka nan ma a da yace wa idza ma unzilat sura wa idza unzilat sura duka ma'ana shi ne sai to wannan sunan shi sila ko zai to idan ba harkar ka bace sai ka sai ka ji ranka yayi kunci kirjinka ya ya ya ya ya kunta ta ko sai ka ya na fata mun gani fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi iman a cikin ku akwai mai cewa a cikin su munafikai sai ka ji suna cewa sahabbai to yanzu ku wannan wani imani ta kara muku wannan aya ibnu kafir ya ce wannan aya tana daga cikin muhimman dalilai akan tabbatar da karuwa da raguwar imani fa amma alladina amanu Allah ya ce to kaga dai mu'minai fa zalimu imanan wa hum yastabshirun ayoyin alqur'ani idan mu'minai suka kara jin su duk da ka ji wata sabuwar aya ka ji wani sabon tafsiri kai tadabburin wata aya idan kai mu'mini ne sai ta kara maka imani wa hum yastabshiruna suna wa junansu bishara da rahama Allah Allah ka samu cikin su wa amma alladhina fi qulubihim marad wadanda ku ke da cuta ta munafurci ko kafirci a zuciyarsu fa zadatuhum rijsan ila rijsihim ay shakkan wa raiban shine ar-rijs za ta kara musu datti da kazanta ta shakka da kokonto ila rijsihim zuwa ga wanda suke ci kaga kenan yanda imani ke karuwa haka ma kafirci na karuwa wa hum kafiruna suna nan wa matu hum kafiruna kuma su mutu suna kafiri Allah ka kare mu daga mutuwa kafirci wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce man halat shafa'atu duna haddin min hududillahi faqad dalla Allah fi amri wanda duk wato wani ceto da ya nema ceton ya hana a tsaye da wani haddi na Allah wani ya taba haddin Allah kai kuma ka zo ka cece shi ka hana a taba haddin na Allah to wannan yayi ya mada kan shi a matsayin abokin hamayya da Allah subhanahu wataala al-imam ya ci malai ce rawa Abu Dawud wa ghayru irin al-imam hakim da tabarani da baihaqi dukkan su ruwaito shi a Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta masa a cikin as-sahiha na hadisi na 437 ya inganta wannan hadisi وقوله فإن سد يشي والموحد لا يشهد الغير ولا يتسم بالاختيار يا تقول ساكي تقول مغانا شيء أبو عثمان المغري يشي الموحد بيتين الله لا يشهد الغيرة بايا غنم كيشي ولا يتسم بالاختيار باكما يا جزاك فالتوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ibn tamiya yace to tauhidi da irin wanda Allah ya dauko manzanni da shi kuma irin wanda Allah ya saukar cikin littafinsa huwa an yi abu Allah wahdahu la sharika la shine mutum ya bauta wa Allah shi kadai babu abokin shirka fa huwa tauhidul uluhiyya wannan shine tauhidi wajen ibada wa huwa mustalzimun li tauhidul rububiyya kuma suna tare jiki da jiki suna lazumta juna shi da yadda da Allah a matsayin mahalicci in ka yadda Allah sai malici sannan sai ka bauta masa wa huwa an ya'budu al-haqqa rabb kulli shay'in shine ya bauta wa Allah ubangijin komai fa amma mujarrad tauhid rububiyya amma amma tsuran yadda da cewa Allah mahalici ne wa huwa shuhud rububiyyatihi al-haqqiyyat al-haqqi bi kulli shay'in shi da cewa Allah shi halicci komai fa hadha at-tauhid kana bil mushrikin maguzawan jahiliya ma sun yadda cewa Allah shine mahaliccin komai kama kala ta'ala kuma da Allah yake cewa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun Allah yace ai ba su imani da Allah ba mafi yawan su ba ce sun kasance suna mushrikai wato kamar yadda malamai suka faɗa ma'ana imanin da suka yi da cewa Allah shine mahalicci wa hum a'iduna ila shirk amma sai su kuma kuma suna masa shirka wanda zamu zo zai ambata mana irin faɗin Allah ko idza qila lahu man khalaqa as-samawati wal arda qalu Allah qala Allah wa hum bihi mushrikun wannan ibn Abbas ne yake faɗa idan aka ce musu wane ne ya halicci sama da ƙasa sai Allah ne alalan suna musu shirka kuma da Allah yake cewa wala in sa'altum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaquluna Allah cikin an ka kuka tambaye su wa ya halicci sammai da ƙasa wane ne kuma yake ainihin tafiyar da rana da wata za su ce maka Allah ne wala in sa'altum man nazzala minas sama'i ma'an فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون in ka tambaye su ka cewa ki zubar da ruwan sama ya raya ƙasa bayan ta mutu za su ce maka duka Allah ne yake duk kafirin da ka tambaya in dai ba mulhidi ba zai baka wannan cewa Allah ne yake duka waɗannan suka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah a amma kuma su ba su da hankalin da su gane gaskiya wa kadhalika in arada irafa bi annahu la hawla wa la quwwata illa billah wa shuhudahu li faqrihi wa ubudiyatihi wa faqra sa'il kainat anna allaha huwa rabb kulli shay'in wa alimun bi kulli shay'in wa maliku la yakhluqu la yukhlaqu wa la لا يخلق ولا يرزق إلا هو ولا يؤتى ولا يؤتي ولا يمنع إلا هو لا مانع لما أعطى ولا مؤتي لما منع ما يفتح الله للناس من رحمة من رحمة فلا ممسك لها ولا وما يمسك فلا مرسل له من بعد yace wa kazalika in arada kirafa idan kuma mai wannan magana da yake cewa wato shi mai tauhidi ba yi da wani zaɓi yana nufin ƙarƙashin wannan magana ya furta cewa ne ya yarda babu dabara babu ƙarfi sai ga Allah wa shuhudahu li faqri yana kuma shaida cewa shi matalauci ne mai bukata zuwa ga Allah wa ubudiyati kuma shi yana shaida shi mai bautawa Allah ne shi bawan Allah ne wa faqra sa'il ka'inati kuma yana so da shi da cewa dukkanin sauran halittu su ma masu bukatuwa ne zuwa ga Allah wa anna Allah huwa rabbu kulli shay'in wa alimun bi kulli shay'in kuma yana so ya tabbatar da cewa Allah shine mahaliccin komai kuma shine mamallakin komai la yakhluqu wa la yarzuqu ba wanda yake iya halitta ko ya bada arziki illa huwa sai Allah wala yu'ti wala yamliku illa huwa babu mai bayarwa ko hanawa sai Allah la mani alima a'ata babu mai hana abinda Allah ya bayar wala mu'ti lima mana babu mai bayar da abinda Allah ya hana ya yi mazai ta aya ma yaftahi Allahu lin-nas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'd abinda Allah ya buɗe wa mutane na rahamarsa wato wala mumsika laha babu wanda yake ya rike wa ma yumsik abinda Allah ko ya rike fala mumsila lahu min ba'd babu abinda babu wanda yake saki abinda Allah ya rike sai shi Allah ba kuma bayan Allah babu wanda yake yi wannan a a da kuma fadin Allah kul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in arada ni Allah bi durri Allah ya ce ka ce musu duba abin da kuke bautawa kuma bayan Allah idan Allah ya so da wani cutarwa hal hunna kashifatu durri za su iya yi cutar wannan Allah aw aradani bi rahmatin ko Allah ya so da rahama hal hunna shin su din nan mumsikatu rahmati za su iya rike rahama Allah kul hasbi Allah ka ce musu Allah shine wato abin da ya wadace ni alaihi ya tawakkalul mutawakkilun wannan shine cikon ayatan wala in sa'atuhum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah qul afara'aytum zuwa ƙarshen da cikin suratul zumar kenan kaga duk waɗannan ayoyin suna nuni zuwa ga Allah shi mallaki komai shi ke bada komai babu wanda yake sai bada abin da ya hana ko ya rike abin da ya bayar wa in yamsaska Allah bi durrin fala kashifa lahu illa huwa idan Allah ya goga maka wani jarabawa babu mai yayi maka ita sai Allah wa in yuridka bi khairin idan Allah ya nuface ka da wani alkhairi fala radda li fadli babu wanda ya isa ya tunkuɗe falalarsa yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim Allah yana ba da rahamarsa ga wanda ya so kuma Allah mai gafara ne mai rahama Allah kai mana gafara da rahama waccan ayar ta farko da ya kawo ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha kalli ta siyaki da yace kuma wa ma yumsik fala mumsila lahu kaga da adafin ya kamata ne wa ma yumsik fala mursila laha saboda wancan na farko ina ambaci lafazin rahma rahma to sai aka kawo laha dan ya dace da ita amma na biyun kaga da aka ce wa ma yumsik duk kuma abin da Allah ya rike ko rahama ce ko wata kyauta ko wata falala dan ya kawo shi da ma ko take daga cikin segul umum shi ya ce wa ma yumsik duk abin da Allah ya rike to fala mursila lahu wani bai sai bayar rahamat ce arziki ne ƴaƴa ne sarauta ce ilimi lafiya duk wani abu da ka sani wa ma yumsik duk abin da Allah ya rike fala mursila babu wanda ya sai bayar sai dai kawai abu asbab amma sauran Allah ne yake na fata mun gano yana daga cikin balaga da ke cikin wurin malam ya cigaba da cewa kuma Allah ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane lalle ku ne talakawa masu buƙatuwa zuwa ga Allah Allah shi kuma shine al-ghaniyyu mawadaci al-hamidu shayabu wanda ake yaba mishi akan aikin shi na wadata da kyauta fa'in arada hadal mashhad idan mai wancan maganar da yace bawa bai da wani karfi bai da wata dabara idan wannan yake nufi fa hadha aidan min al-imani wa din to wannan tunanin imani ne kuma addini ne kai da cewa babu wanda yake sai Allah ba wanda yake bayarwa sai Allah ba wanda yake hanawa sai Allah abinda Allah ya bayar wani bai sai hana abinda Allah ya hana wani bai sai bayar ba fal awwalul iqrar bil amri wan nahy واتباع ذلك واتباع ذلك wancan na farko shine mutum ya tabbatar da a tabbatar da umarni da hannun Allah kuma abu umarni da hannun Allah huwa ibadatu shine bauta Allah wa hada shi kuma wannan al-iqrar bil qada'i wal qadari wa shuhud al-iftikari ila Allah shine mutum ya tabbatar da kaddara Allah da hukuncinsa da zartawarsa kuma ya shaida cewa yana da buƙatuwa shi da duk sauran halittu zuwa ga Allah wa huwa isti'anatu shine neman taimakon Allah wani haza qala fi salati dan haka ne idan ka musalla kake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah yake fa hadhihi al-ayatu bayni wa bayna 'abdi wa li 'abdi ma sa'a kamar da yake cikin hadisin Abu Hurairah wanda mun ji shi a bayan hadisin Bukhari da Muslim na falalar wato Fatiha dan bawa ya karanta fatiha alhamdulillah rabbil alamin sai Allah ya ce bawa na ya yabe arrahman rahim bawa na ya ziga maliki yawmin din bawa na ya muni kirari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bawa na ya dayanta ni sai Allah ya alƙawari ya ce kuma duk abin da bawa na ya roƙa zan bashi zaka da bawa ya ce inna siratal mustaqim sai Allah ya ce na na baka har zuwa ƙarshe kamar da aka saka musu to daidai iyaka na abu wa iyaka na sa'id bawa na ya tsayanta ni bawa na ya mai da ni Allah ni kadai sai Allah ya ce wannan tsakani na ne tsakanin bawa na wali abdi ma amma duk abin da bawa na ya roƙa abin da zai biyo bayana idan siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin Allah ya ce duka na amsa mushi wannan وعلى هذا يخرج قول أبي يزيد هكذا أفسر مجنى أبو يزيد البستاني يكي جوا أريد ألا أريد أي أريد ألا أريد لنفسي Allah kuma bi nafsi ne nafsi yana fara wannan kalma ce ta suka sufayi uridu Allah uridu ina so ina nufin ya zama ba ni da nufi ai sai a fassara ta da cewa uridu Allah urida bi nafsi li nafsi ina so in zama ban da damar nufatar wani abu da kaina dan kaina balla uridu illa ma amartani an tabi iradati ba na nufatar komai sai abin da kai Allah ka nuface ni da nufatarsa wa amma adamul iradati mutlaqan fa muhalun tab'an amma cewa bawa bayi da irada kwata-kwata to wannan babu shi sam wa talabuhu muharramun shar'a kuma bawa ya nemi zaman kasancewar bai da irada to shari'a ta haramta wannan wal muqirru bi zalika fasidul aqli wa din wanda yake tsammanin cewa bawa bai da irada bai nufin komai wannan hankalinsa da addinin shi ya lalace shi ne za ka ana kwatantawa cewa to inda za a zo yanzu a mare shi sai a ce to ya Allah ne nufa aka mare shi zai yadda ba zai yadda ba wal muridu li jami'i hawadith al umuri biha wal manhi anha kafirun bi dinillahi wa ma ja'a bi rasul wal muridu li jami'i hawadith al ma'mur biha wal manhi anha duk mutum zai dinga nufatar abinda aka umarta da wanda aka hana ya ce duk Allah ne ya ce ce ai duk a cikin mulkin Allah yake ai da Allah bai daba da abin ba zai iya faruwa ba irin da suke fara zai yi sallah zai sha giya ya ƙi yin azumi ya fajirci ya faɗi muguwan magana duka kuma ya ce Allah ne ya umarce shi saboda ai Allah ne ya ba shi irada yi ya ce to wannan yana kafircewa addinin Allah ne kuma yana kafircewa abin da manzanni suka zo da shi wa ammal muridu lima amara an yuridahu wa ya'malahu wanda ku yake nufatan abinda aka umarce shi da ya nufata abinda aka umarce shi da ya aikata wal karihu bima nuhiya anhu wanda ke kin abinda aka hana shi fa hadha huwa al mu'minul muwahhid wannan shine mu'mini mu'mini yana nufatan abinda Allah ya ce nufata na tauhidi da ibada da sauransu yana kin abinda aka haramta shi na sabo da kafirci da shirka da makamantansu wa in arada bi qawli in ya zama to abin da yake nufi da magana cewa al-muwahhidu la yashhadu al-ghayra wa la yatimu bil ikhtiyari annahu la yaqtaru shay'an aslan la ma umira bihi wa la ma nuhiya anhu fa hadha ma'a butlanihi fil waqi' wa fasadihi fil aql wa huwa min a'zam al-muruk min min dinillah idan ya zama yana nufin cewa shi bai da zaɓi kwata-kwata zai iya zaɓen abin da aka ce yi zai iya kuma bar abin da aka ce ya haɗa ya bari fa haza ma abu tulani bil waqi wannan tare da cewa ba a aikace ba abu ne mai yiwuwa ba wa fasadi bil aqli da kuma cewa a hankalce wannan barna ce wa huwa min a'zami al muluki min dinillahi yana daga cikin mafiya girman hanyoyin ficewa fit daga addinin Allah id alayhi an yurida kullama yuhibbu Allah ta'ala wa yardahu lahu wa yuhibbu lahu ويستعين الله على هذه الإرادة والعمل بها فإنه لا حول ولا قوة إلا به لما أظن ذلك أكم تشري أن يريد كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه ويحبه له mutum ya so kuma ya nufaci duk abin da Allah ya so ya so abin da Allah ya nufata abin da Allah yake so aikata wa yasta'ina Allah ya nemi taimakon Allah ala hadhihi al-iradati wal amali bi akan wannan irada da kuma aiki da ita fala haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai ga Allah kama kana nabi sallallahu alaihi wasallama ya ku da haka annabi yake cewa alaihi salatu wasallam kuma yadda yake cikin hadisin Anas da Ummu Salama annabi yakan ce ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika aga annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ta neman wato Allah ya ya tabbatar da zuciyarsa akan addini wa aslu salahi qalbi wannan wata magana ce mai muhimmanci da malam yake so me ake nufi da gyaruwar zuciya yace shine salahu iradatihi wa niyyati ya zama zuciya tana da nagartacciyar manufa tana kuma da nagartacciyar niyya manufa mai kyau da niyya mai kyau shi ke gyara zuciya fa in lam yasluh zalika lam yasluh qalbi idan ne manufa da niyyar da ke cikin zuciyarka ba ta gyaru ba zuciyarka ba ta lafiya wal qalbu huwa al mudgha allati idha salahat salaha laha sa'ir jasad kamar da aka sani zuciya ita ce wannan ƴan tsoka wacce idan ta gyaru dukkanin jiki ya gyaru wa idza fasadat fasadat fasada laha kayan jasadi in ko ta baci ta lalace to dukkanin jiki ya lalace wa kadhalika qawlu to haka nan har ila yau malam yake cewa maganar can tashi da yake cewa laisa lahu fi ma yajri fil mamlakati tahakkuma إن أرادت أنه لا يزال إذا انتهكت محارم الله idan yana nufin wai shi ba ruwan shi da duk abin da kowa yake baya jin kishi ko da ya ga ana saban Allah ana kafirci ana shirka ana fasikanci ana ma'asiya baya jin damuwa a zuciyarsa wala yaghabu lillahi bai yin fushi saboda an saba wa Allah ولا يأمر بمعروف bai umarni da wani kyakkyawa wala yanha an munkar bai hani daga wani barna wala yujahidu fi sabilillah bai yin gwagwarmaya dan addinin Allah fa hada fasiqul mariq jumme wannan talan fasiki ne kuma ya fice daga addinin Allah bal kafir ko kuma kace ma kafiri ne kawai bari ma kafiri wa in azhara islam idan ko yana bayyana musulunci fa huwa munafiq to munafiki wa in kana lahu nasibun min az-zuhd wal ibadati ma kana ko da yana da rabo a cikin bautar Allah da zuhud da ba kallon wannan gaban muhimmiyar gaba ce a yanzu mutane wannan shine tunanin su ai abu kowa ya abin da ya gada kai dai ka je ka abin da ka musu da shi kar ka ga wannan sako ka ce za ka mishi magana ko za ka yi wa'azi ko za ka tunatar ko za ka ji haushi a ranka sai a ce ina ruwanka sai a dinga ɗauko ayoyi ana saka su bayan da suke ba la yadda ku man dalla alaikum anfusakum la yadda ku man dalla idza tayyidu ba shine ma'ana ayar ba shine ma'ana ayar sam wanda duk ya waye gari baya jin kishi idan ana saban Allah baya jin fushi idan an taɓa dokokin Allah bai umarni da kyakkyawa bai hani daga barin mummuna ba ruwan shi da kowa wannan malam ya ce fasikin mutum bai ficewa daga cikin imani ya ce kai bar ma kafiri ya ce in kuma yana bayyana musulunci a fili to sunan shi munafiki domin munafiki shine wanda yake bayyana musulunci amma a zuciya bai damu da musulunci ya ce ko da kuwa mutumin yana bauta Allah yana da zuhudi shi yana guje wa duniya yana neman lahira yana ƙoƙarin yin ibada sallah azumi tilawa da sauransu amma shi a zuciyarsa zai jin damuwa dan ya ga ana sabo ba ruwan shi da masu sabo ba sa ba su shahaushi baya jin damuwarsu yana ganin kuma kai da kake jin damuwarsu ma ka matsa wa kanka ne ko kana shiga shara ba shanu ne wannan bata ce jama'a mummuna don ka muka lura kuma yanzu akan abin da ake tsangwaman ustadai ke cewa suna shiga abin da ba ruwansu ko mun gani akan wannan ake tsangwaman ustadai akan wannan ake tsangwaman malamai akan wannan ake tsangwaman masu wa'azi da masu hutuba an kai ma jillin da yanzu wai yan duniya har tuhuma malamai suke dan me yasa kuka yi magana akan kaza to muna jira mu yi magana akan jama wannan alama ce ta bata mummuna ga mutanen musamman wanda ake cewa yan boko dan galibi za ka ga yan boko su ne a cikin wannan farfajiya su shedan ke zo ta wannan fuskar su ganin su a bar kowa ya abin da ya ga dama kai ba ruwanka ai in ka je lahira Allah ba zai tambaye ka wannan ba haka addini ce za mu zama wani karatu insha Allah a gaba akan akan hadisai da zai kawo game da al'amur bil ma'ruf wa nahy anil za ku ji magarin da ita ka'ida bata game da annabi ya kwatanta da masu jirgin ruwa yace kamar mutane ne suka yi aka yi ƙura'a cewa mu mu tsaya a saman jirgi ku ku tsaya a ƙasa na saman nan suna can sama sai suka hana na ƙasan nan su tsallako su zo su ɗebi ruwa saboda kasu dinga ratsa musu cikin angosa a cikin jirgin nan sai ce shi kenan tunda ba za ku bari ba bari mu buɗe ƙasar jirgin ruwa ya dinga shigowa mana samu to ƙarshe ruwan idan ya shigo ma'ana zai zo ya cika jirgin ya halaka su gaba ɗaya shi ne misalin wanda yake ganin shi ya tsallake wata barna ba ruwan shi a je a ci gaba da yi shi ta kawo gare shi misali waki da zaka gane shi ne kalli halin da ake cikin zanen jirgin gaba game da kidnapping a misali tun ana kama talakawa wanda ba su ba su gani ba ana zaluntar su da za ka ga ana kama waɗanda suke masu faɗa a ji mana inda masu faɗa a jin nan sun yi abin da ya kamata su yi a hana tun baya da bai kawo kansu da bai kawo kansu in ana ganin misali an bar makarantun talakawa sun lalace saboda talakawa ne kadai a cikin makarantun to ai talakawan nan da mutum suka lalace da 'ya'yansu za su je su haɗu da 'ya'yan manyan a cikin manyan makarantu mukaddara ma ba su haɗa manyan makarantu ba idan suka gama karatu gaba ɗaya za su dawo cikin al'umma za su yi aiki kuma tare a cibiyoyi da hukumomi da ma'aikatu iri ɗaya Wataƙila likitan da kai kake matsayin gwamna ko minista ka ƙi ba da haƙƙin da ya kamata a bayar na kayan aiki a mai training a asibitin da ko makarantar talakawa jami'ar talakawa public university misali to sai zama ya zama shi ne likita a asibitin ku na masu kuɗi kuma ka zai maka aiki na kwak doctor ya ƙara shi ne saboda ita barna ba ta zama in isolation a wani sector sai ta gaɗa ko'ina yanzu saboda kasancewa mu muna rayuwa cikin mabarnaciya babu inda ba a barna a asibiti a gidan yayi a kasuwanni a filayen wasanni a ma'aikatu a masarautu a masallatai ko ina barnar ta shiga ma'ana abin da ke cewa corruption da rashin gaskiya da rashin tsari da rashin kishin ƙasa da ajiye hankali a gefe guda kamar da wani rubuce yake cewa Najeriya a nation whose consciousness has gone to live Najeriya ya ce wata ƙasa ce wadda wato ne consciousness shine hankali ko aiki da hankalinta ya tafi hutu za ka aiki ba hankali yake shi ya kawo aikatar jarabawa shi ya kawo almundahanar zaɓe shi ya kawo almundahana wajen naɗa limamai ko sarakuna ko ma'aikata wajen ɗiban ma'aikata ko koransu wajen raba filaye wajen komai babu wani da zaka je ka ce to in nan abin da ake yafa masa da abin da ake a sauran Najeriya ko ina ne in ka bi titi haka ne in ka je jana'iza haka ne in ka je abin nan asibiti ko ina kan ta ga ana irin wannan abin da kai in kana da ragowar conscious ta sai ka ji haushi sai ka ji takai gida na cewa to ko waɗanne irin mutane ne a shahidi shine wannan shine misali na waki akan yadda barna take gaba ko ina barnar ta yi ta faro ne daga wani wuri yanzu ɗaya daga cikin wurare ai yanzu a gane mai da ta faru ma shi kan shi aiki kamar aikin gane da kaza da tsaiwaye ya riga wani shin kwai aka fara yi sannan aka kashe kaza ko kaza aka fara sai ya kashe kwai ko yanzu gano inda daga ina wannan da ta fara irin wannan aikin ba kai suka gano shin a makarantu ne aka fara ko a masarautu ko a ofisoshi ko a kasuwanni ko a masallatai da coci a ina ne aka fara wannan corruption din sannan ya shiga ko ina waye sai gane ai sai dai Allah to wannan shine waƙiyan abin da jama'a barna take dawo ta zama da haka abin da ya kamata mu gane da shine a duk inda kake ka yi kokari ka datse gabar da kai datsewa baka san iya wato abin da ka datse wa al'umma na fitina ba ka datse zai zai mana magana akan al'amur bil ma'ruf na yi ka dinga tattauna akan wannan abin can gaba insha Allah ya samu dace malam ya ci gaba da cewa ومعلوم أن المؤمن لا يخلو من ذلك بالكلية abu ne sanar da cewa shi mumini baya wufanta daga wannan daga tunani da kyamar tsarna ko mun gane in dai mumini ne baya wufanta daga wannan daga kokarin hana barna daga umarni da hali da ya kamata a ce rai wa man khala min zalika bil kulliya huwa munafiqun mahdun duk wanda zuciyarsa ta tsiraitu daga kyamar barna gaba daya wannan munafiki ne tsantsagariyarsa wa kafirun sarihun kafiri ne a fili firifar idil mu'min la budda an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa domin mumini a wurinsa dole ne zama Allah da manzon Allah ya kauna fiye da komai wala budda an yi tabarra'a min al-ishraki billahi wa ada'illahi kuma wajibi ne ya barambaran da shirka ya barambaran da makiya Allah kama kala ta'ala kamar da Allah yake cewa laqad kana lakum laqad kana lakum fi rasulillahi laqad kana lakum uswatun hasana fi ibrahima wal ladina ma'ahu idh qalu liqawmihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu Allah ya ce Nabi Ibrahim ya kasance wato babban abun koyi ne a gare ku yayin da yake cewa da shi da mu'minan da suka bi shi suka ce wa al'ummarsu mun yi baran-baran da ku mun yi baran-baran da abin da kuke bautawa kuma bayan Allah kuma mun butulce mun kafirce wa kafircin da kuke kuma tsakaninmu da ku adawa ce da gaba karara har abada ba za mu fasa ba sai in kun yi imani da Allah shi kaɗai وقال عن ابراهيم عليه السلام سنة الله يتكي تشوى قبل ابراهيم عليه السلام الله يتكي أفرأيت أفرأيتم ما تشركون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين إبراهيم عليه السلام يتكي تشوى كنغدي أبن كي بوتاوى gumaka da ku da iyayenku na farko ku ce to ni waɗannan gumakan abokan gaba na ne ba zan bautawa komai ba eh afara'aitum ma kuntum ta'abun shin kuna ganin abin da kuke bautatawa antum wa aba'ukum al-aqdamuna da ku da iyayenku na dacan fa innahum aduwwi su waɗannan wato gumaka aduwwi abokan gaba ne gare ni illa rabbal alamin sai ni sai Allah ubangiji ta kadai wani isa sai ne mun ya ce fa inna hunne mai kwan fa inna ha dan a fara'aitun ma zamirinta zai zama inna ha ne amma ka ce saboda ya game ne yanzu da su gumakan da su kafara fa inna hum aduwwun wa qala ta'ala kuma Allah ya ce in qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'bud ibrahim wannan dai labarin ne wacce ibrahim zai ce wa babansa da mutanensa ni na yi baran baran da abin da kuke bautatawa illa allazi fatarani ka tabbata wa kowa sai Allah da ya kirkire ni fa innahu sayahdin shine zai sani kan shirya wa qala ta'ala kuma Allah yace la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula ba za ka samu mutane wanda suka imani da Allah ranar alkiyama suna kauna kauna irin ta addini ga wanda yake wato ja'in ja da Allah wanda yake fito na fito da Allah ba wa rasulahu wanda yake fito na fito da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walau kanu aba'ahu wa abna'ahu wa ikhwanu ko da iyayensu ne ko ƴaƴansu ko ƴan uwansu au ashiratuhu ko danginsu in dai ba sa bin Allah to ba za su kaunace su ulaika kataba fi qulubihim al-iman waɗannan Allah ya rubuta imani a zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma Allah yana ba su yana ƙara musu ƙwarin gwiwa da ruhi daga gare shi daga mala'ika da mulki wa qala ta'ala kuma Allah yake cewa tara kathiran minhum zaka ga da dama daga cikin su yahudawa kenan ko munafikai wa tawallawna alladhina kafaru suna bin kafirai da bi isa ma qaddamat lahum anfusuhum Allah wadare da abin da zukatan su ke riya musu shine ma'anar qaddama ai sawwala an sakhita Allah alaihi lalle Allah ya yi fushi da su wa fil azabi hum khalidun ko masu tabbata ne su a cikin azaba walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilayhi da sun kasance suna masu imani da Allah da manzo da abin da aka suka na alqur'ani mattakhadhu awliya da basu riki kafiran can wato abokan jibinta walakin na kasiran minhu fasiq da dama daga cikin su mutanen banza وقال كما الله يجي لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء الله يعني يجي كركم لكي waɗanda suka riƙe addininku abun wasa abun istihza'i daga cikin waɗanda aka ba su littafi yahudi kenan kafin da su da kirista wal kufar da kuma tsariyan muna tsariyan kafirai auliya kar ku riƙe su masoya Allah ya sake cewa la ta tawallau qauman ghadiba Allahu alayhi kar ku jibinci waɗanda Allah ya kashi da su sune Yahudawa wa hadha kathirun jiddan ibn Jami'a yace irin waɗannan nasoshi suna nan da yawa burjik da yawa da yawa wa aidan wal qa'il li dhalika la yathbutu alayhi dan la budda an yakraha an yakraha umuran kathira mudirra me cewa wai shi baya kin komai ba zai iya haka aikace ba domin zai zama a aikace akwai abubuwa da dama da yake kin saboda sa fitar da shi wa kathiran ma ya ta'adda fi inkariha hatta yakhruja ala al-adl wani lokaci ma idan ya zo inkari akan abin da yake ki din to zai fita daga adalci ma'ana wanda ke cewa kar a ji haushin masu yin sako ba ruwan kansu da za ka ɗauki wani mutum da yake girmamawa ka aibata shi duka jiya da mushi a shi akwai abin da ke bashi mushi da zai ji ka zagi socrates ko ka aibata wani wani masanin wani fanni da shi ne fanninsa a boko ka ce ƙarya ne abin da adam su ke faɗa sai ka ji hankalin shi ya tashi ma'ana yanzu ka taɓa abin da yake bautawa a shi kaga akwai abin da ke bashi haushi ne ya da wala'i da lazumin haka shi ne ko mai ma aka yi a duniya shi kawai ya zama kamar dutse ba ruwan shi ko rana aiki ko sanyi ko ko hadari ko damuna baya complain kama haka wani taɓa yi hakan ba zai taɓa yiwuwa ga mai faɗa haka in ma malamai ne yake so karan da ka soki malamin da yake so sai ka je da ya tara malaman izala yana ta musu izgili da habaici to wata rana ana taɓa nashi suka je ya ce gaskiya bai kamata ana zagin malamai ba ko mun gani wato ashe akwai ibn tumiya suna mana cewa a waƙi an ce wannan ƙarya ne mutum ya ce shi babu abin da yake ba shi haushi ko me za a yi a ƙarya yake ba a taɓo abin da ke ba shi haushi ba to tun da kuma bai jin haushin abin da Allah ya ce a jawo shi a kai to ba mai imani ba wa aidan alqa'il lidhalika la yasbutu alayhi la bud bal la bud an yakraha umuran kathiratan mudirra وكثيرا ما يتعدى في إنكارها حتى يخرج عن العدل فهذا خروج عن العقل والدين ذاك وانا مغانا كوتشي واتشي دقا هنكلي دا الدين وعن الإنسانية بالكلية كي كوتشي واتشي ما دقا تكين جدا لن أدنشي إذا أخذ على عمومه هكا أوكيتا هكا دفاتنتا وأما إن قبل ذلك في بعض الأمور idan ko ya yarda cewa ko wasu abubuwa da shi ma a gunshi no go area ne wasu abubuwa a gunshi wanda da ya sacred suna da daraja bi haisu ya turku karahata ahyanan lima karahu Allah ta yadda zai zama lokaci yakan bar baya kyamatar wani abu da Allah ya kyamata wal ghayrata ahyanan idan tuhikat maharimul lahi ya zama wani lokaci za a taɓa wata alfarma Allah amma ba zai kishi ba fa hadha naqsun naqisul imani bi hasabi zalika ma'ana in ka dauki magana a jumlace shine yace fita ce daga addini amma in ka dauka cewa eh akwai mutum musulmi mumini amma akwai nau'i na sako ko akwai wani lokaci da za a yi wani sako sai zama bai ji wannan damuwar akwai wani lokaci da zai gaza yin kishin da ya kamata yi to wannan naƙisi ne ma'ana kamar mutumin da ke bar mata shi na yawan tsirara ne ba ta saka hijabi ba ruwan shi komai wani lokaci tana iya ta gaisa da wani bai damu ba to wannan da kasa ce gari shi amma in ya zama har za a wuce gaisuwan nan har yanzu bai damu ba babu abin da ya damu ko ya ganta ma da ciki ta ce mishi na wani ne ba komai za ga wannan ya fita daga mutane amma yana iya samun kanshi a wani tunani ko wata tarbiyya ko wani sakarcin da zai iya yadda da wani abu kamar da dukkan mumini ya iya samun kanshi a cikin wata gafla amma ya dawo cikin hankalin shi daga baya ko lallazi na takau idan masa wa'isu mina shaitani tazakkar fa idan hum musin ko mene musin fa idan musin haka ne mubsirun na mai mubsir bai zama mubsir kaga masu imani Allah ya ce za masa wa'ifin mina shaitan idan wani wato fusga na shaitan ya shafe su to sai su yi wata farka daga baya kuma sai su dawo cikin hayyacin su fa idan mubsiru na sai su dawo cikin hayyacin su to samun mutum da wannan yanayin kankani to wannan kawai zai nuni zuwa ga na kasashe a wani lokaci kuma wannan daga cikin sokuɗan adam amma a ce bilkulliya mutum baya yin wani tunani ko baya iya gane kaza barna ne to wannan bata ce a bayyana to za mu saurara a sai Allah ya kimu darasi na gaba wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa